الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na alwakfu walibtida wasilatuhuma bil ulumin lughawiyyati wa shar'iyya wanda wannan shine darasin mu ko majalisin mu na sha uku wanda kuma insha Allah ta'ala mun kare bayani ne a cikin suratu maryam yau kuma da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi ne a cikin suratu taha muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya ayar da zamu tashi akan ta ita ce aya ta biyar zuwa ta shidda a cikin suratu taha ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ما لن يتشي أتكل لتافن الوقف والابتداء في القرآن وأثره في تقرير مسائل العقيدة الصفحة تقري دتلاتين دتايا يتشي اختلف العلماء ما لم يسني ساباني في الوقف والجنس أيوا على قوله تعالى وجن فطر الله سبحانه وتعالى على العرش على قولين أكم مغنى قدابيو أنه ينبغي الوقف في هذا الموضع sun ka ce ana tsayawa akan wannan wuri kina a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ar-rahmanu 'ala al-'arsh sai a tsaya al-qawlu ath-thani magana ta biyu la yanbaghi la yasihhu al-waqfu 'ala ala hadha al-mawdi' kenan bai inganta ba tsaya a nan wa wajhul qawl al awwal fuska ko dalilin da yasa waɗansu suka faɗi magana ta farko anna qawluhu ta'ala cewa fadar Allah subhanahu wata'ala lahu ma fis samawati min silati istawa an gari ko sila in an ce sila muta'alliq kenan yana da alaka da shi wa fa'ilu istawa fa'ilin istawa ma al mawsulatu ba'dahu ma wadda take mawsuliyya ai istawa alladhi lahu ma fis samawati استوى الذي له ما في السماوات ومعنى الآية على هذا الوقف إن منك أتئر وأن وقفي ما أنت ذات بعد استوى له ما في السماوات وما في الأرض أي استقام الكل على مراده كم يا ديديتا أكن يد الله يكسو بتسوية الله تعالى إياه بيد الله ديديتا دشي كقوله ثم استوى إلى السماء وقيل معناه وسكت يا أما أنسى استوى كل شيء كومي ديديني في النسبة إليه دقا آه Allah wato abin da ya shafi ubangiji fala shay'a aqrabu ilayhi min shay'in ba wani abu da fi kusa da wani abu daga Allah an gane ko wa wajhul qawl ath-thani magana ta biyu kuma dalilin su kenan ko dalilin da yasa suka faɗi wannan magana huwa anna al-fi'l shi cewa fi'l an gane ko istawa na istawa uddiya bi ala an yi mishi ta'addi da ala fi qawlihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala ala al-arsh فالجار والمجرور هنا متعلقان باستوى كينان جار والمجرور سنة تعلقي دا استوى domin wancan in muka ce ar-rahmanu ala al-arsh kenan sai zamanto mubtada ne da khabar kenan ar-rahmanu mustawin ala al-arsh to istawa lahu ma fi samawati wa fil ard kenan jar wal majrur na matsayin khabar suke ko muta'alliq bil khabar amma in muka ce ar-rahmanu ala al-arsh istawa kenan sai zamanto jumla ta ala al-arsh istawa kenan ar-rahmanu istawa ala al-arsh mun gari ko sai zama to muta'alliq ne to wannan kenan wa amma jumlatu lahu ma fi samawati ita jumla ta lahu ma fi samawati akan magana ta biyu fa innaha ma'tufatun ala jumlati ala al-arsh istawa an gari ko yace to wa wa qala bi hadha al-qawl 'amatul ulama'i wal mufassirin kenan mafi yawanci ama ya ce amma gaba daya na malamai da masu tafsiri haka sun kaci to wannan asar wal waqf wal itida yana da alaka da aqida al qawlu bi adami al waqf zahirun la ishkala fihi kenan idan anka ce babu waqafi ar-rahmanu al arshi istawa kenan asalin shi ar-rahmanu istawa ala al arshi sai hankalta ma fawasil na al ayat shi yasa yayi taqdim wa ta'khir an gane ko yawa sannan kuma da yace ala al arshi istawa dan saboda muhimmancin al arshi domin yana daga cikin mafi halittu mafi girma sai ya kaddama shi don ya bayyana ihtimam da shi min nahiyatul ma'ana kenan wancan kuma min nahiyatul lafz إذ فيه إثبات إذ فيه إثبات استواء الله على عرشه إن ممكن أوكي واتشم مغانا تبيو ذات نقول كنا الله يدي تأكن على عرشه شي بصريح لفظ الآية قرر ظاهرا أبن الآية تبينا وأهل السنة والجماعة أهل السنة da jama'a yuthbituna istiwa Allah suna tabbatar da daidaita Allah ala arshihi akan al'arshin shi kama na tukat bihi adillatul qur'ani was sunna kama yadda dalilai na alqur'ani da sunna sun ka bayyana isbatan tabbatarwa an ba yaliqu bi jalalihi wanda ya wanda ya cancanta ya dace da girman Allah subhanahu tsarkakakken sarki to sifa kuma ta istiwa'in Allah alal arsh ta zo wurare guda bakwai a cikin alqur'ani mai girma an gane ko wadda suke nuna Allah istawa ala in muka duba a cikin suratul a'rafi akwai guda ko ba haka ba sannan kuma cikin suratul ra'ad akwai guda sannan kuma cikin suratul taha akwai guda cikin suratul furqan an gane ko akwai guda cikin suratu as-sajada akwai guda sannan kuma cikin suratu al-hadid akwai guda an gane ko waɗanda suke nuna Allah ya da ya tarci sai cikin suratu yunus shi ma akwai guda guda bakwai kenan mun gane ko amma akwai istawa ila shi kuma wannan wanda an ka danganta zuwa ga Allah shi kuma guda biyu ne a cikin bakara akwai guda wanda ya danganta zuwa ga Allah an gane ko wanga da an ka ce istawa ala ba ana nufin kalmar da istawa da ala ba a wanda an ka danganta zuwa ga daidaita Allah akan al'arshi shine ake zanci domin akwai istawa ala wanda ba dangantuwa zuwa ga Allah bane litastawu ala zuhurihi wastawat ala aljudiyyi فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك من قال ونن إن يتي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء to nan sai sun kace abin da kini sun makasa da kenan sannan kuma kamar inda yace sun mastawa ila samai wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in ba sani ko mun fahimta ba to kenan wannan shi yake nuna cewa al waqf wal ibtida yayi tasiri game da aqida kuma yana nuna Allah da ta akan al'arshi ba a cewa irin na 'yan ƙura'aniyuna dokokin Allah sun daidaita akan al'arshi kaga ya ra'ayi ce to babu doka Allah sai ga al'arshi ko ƙarhen Allah kaga wannan fassara tana da abin nan shi ya sama ya ce to wannan waƙafi da an ka kawo na cewa a ce ar-rahmanu al-arsh istawa lahu ma fi samatun fil ard yace batilun fa hadha al-waqf batilun wa da'ifun ƙarya ne ko ɓatacce ne da'ifin mai rauni ne min wujuhin ya kawo wato dalilai kusan guda shidda na nuna bai inganta ba an gane ko yawwa to waɗannan dalilan sai mutum ya koma ya dube su a cikin littafin wato alwaqf wal ibtida fil qur'an wa atharuhu fi taqrir masail al aqida ban sani ko mun fahimta ba yawwa sannan ma in kace ar-rahmanu ala al-arshi ko ga ka dauka dauki to ala al-arshi ai ala tufidul ulum kowanne an ka ɗauka Allah yana sama al'arshi ai ko ita baka cinye ba eh Allah ya ganar da mu to mas'alan mu ta gaba har yanzu muna cikin littafin al-waqf wal ibtida fi al-Qur'an wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida na absar al-islam bin waqar al-islam an gane ko masta sai aka rubuta jami'a ta Madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa aya ta hamsin da biyu a cikin suratu taha ya ce ikhtalafa ulama'u malamai sun yi saɓani fil waqfi wajen tsayawa ala qaulihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wata'ala fi kitabin ala qaulaini akan magana biyu al qawlul awwal magana ta farko annahu la yuqafu ala qaulihi fi kitabin sun kace ba a tsayawa bal yusalu hatta nihayatil aya sai an hada gaba daya kenan misali zaka karanta قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى القول الثاني مغانا تبيو أنه يلزم الوقف دولنا أسعيا على قوله تعالى أو جنفذ الله سبحانه وتعالى في كتاب كنا سيأتي قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى تو ووجه القول الأول kenan fuska ko dalili ta faɗar magana ta farko ikhtalafa ashabuhu waɗanda sun ka faɗi cewa ana sadarwa sun yi saɓani fi taujihihi wajen fuskantar da maganar rashin wakafin ala ƙaulaini akan magana guda biyu an gane ko tunda sun ce ba a tsayawa al'awwalu na farko anna jumlata ita jumla la yadhillu rabbi wa la yansa sun ka ce wasful lil kitabi an gane ko sifa ce ta littafi tun da kitab na kira ne jumla kuma in ta zo bayan na kira ta zan mi ta zan sifa in ta zo bayan ma'rifa ta zan hal wa ma ba da kitabin sifa wato wa huwa lawh al mahfuz kenan da an kace kitab ana nufin lawh al mahfuz wa ma ba'da duk abin da ke bayan ta wa ma ba'da kitabin abin da ke bayan kalima ta kitab wanda ta zo cikin aya sifatul lahu sifa ce min jumlatayn jumla guda biyu wa rabbi shi ko rabbi fi mawdi'i nasbin wato matsayin nasaba yake fi harfil khafidi saboda an shafi khafid harful jarri kenan taqdiruhu la yadhillu alkitabu ar-rabbi wa la yansa kenan littahin baya bace ma Allah wala yansa kuma Allah baya mantuwa wa qila wadansu malamai suka ce a taqdiruhu abinda za a kaddara kenan la yadhillu rabbi fi kitabin la ya zilluhu rabbi kenan Allah ba zai bata littafin ba koko aw la ya zillu hifzahu rabbi Allah ba zai kasa tsare littafin ba an gane ko fa rabbi fa'ilun an gane ko kenan su a wajen su rabbi fa'ilun ne na ya zillu ala hada taqdiri in mun ka dauki wanga taqdiri la ya zillu hifzahu rabbi wa qila taqdiru wasun ka ce a'a abinda za a kaddara la ya zillul kitabu rabbi kenan littafi ba zai batar da Allah ba rubutun da a cikin shi bai iya cakule ba Allah fa yakunu fi yadhillu damirun ya'udu 'ala alkitabi kenan sai da manto cikin yadhillu akwai damiri wanda yake koma ma littafi la yadhillu alkitabu an rabbi wa rabbi mansubun 'ala ta'zim shi rabbi sai da manto nasaba ce an kai mishi 'ala ta'zim akan girmamawa domin maf'ulun bihi mai rauni na to amma ba a ce ma Allah an ba shi abu mai rauni sai dai a ce ala ta'zim akan girmamawa mun gane ko ce wal ma'ana to ma'ana alkitabu ghairu dallin an Allah azza wa jalla littahi bai bace ma Allah ai ghairu zahibin anhu bai iya tafiya ya bar ubangiji wala yansa ai ghairu nasil lahu Allah baya manta abin da ke cikin shi taqulu al arabu dallani ash-shay'u idza lam ajidhu laraba suna cewa abu ya batar da ni ma'ana ya bace min kenan wa adlaltuhu ana na batar da littafi idza taraktuhu fi mawdi'in idan ni bar shi a wani wuri idan ka bar shi a wani wuri falam tajidhu bak same shi ba an gane ko asani na biyu nan yana nufin magana ta biyu ga waɗanda sun kace ana hadawa muna ganewa sun kace annal jumlata ita jumla wasfun lillahi subhanahu wata'ala ba wasfun lil kitabi ba kenan sifa ce ta Allah la yudillu rabbi wa la yansa wa inna ma tusalu ana sadar da ita li'alla ya tawahama mutawahhimun dan kan wani mai zato yayi zaton anna Allah muhtajun ila alkitab cewa Allah yana da bukatuwa zuwa ga littafi shi sai rubuta bal huwa subhanahu wa ta'ala bal huwa subhana shi Allah tsarkakakken sarki ja'ala ilma kulli shay'in fi kitabin ya sanya sanin komai abin da yake da alaka da komai cikin littafi ma annahu subhana tare da cewa shi Allah la yadhillu Allah baya bacewa wala yansa kuma Allah baya mantuwa ma'ana baya kuskure baya mantuwa wal ma'ana kenan ma'ana in mun ka ɗauki wannan aya annahu yadda abin al'amarin yake wa in kana ilmul qurunil ula duk da yake ilimin wato al'ummomin da sun ka gabata tunda fir'auna ya tambayi annabi Musa ma balul qurunil ula fil lawhil mahfuz duk da yake yana cikin lawhil mahfuz shi wannan ilimin fa huwa subhana to shi Allah la yadhillu anhu ilmu shay'in ba wani ilimin wani abu wanda yake wato bace ma Allah min al ashiya ina abubuwa wala ma wato wala ma'arifatuha ko sanin su su waɗannan abubuwan wala yansa ilmahu Allah baya mance ilimin sa min hada gare ta kaga sai sun kai wasu sun ce sifa ce ta littafi wasu sun ce sifa ce ta mi ta Allah ita jumla la yudil sai sun kace to duk ahadi a game kenan wa wajhul qawl thani su ko wadanda sun ka faɗi magana ta biyu anna jumlatu la yadhillu rabbi wa la yansa sun kace ibtida'u kalamin wata magana ta an ka ƙara aka fara la alaƙata lahu bima qablahu ba ta da alaƙa da abin da ya gabata bal huwa ibtida'un farawa ne ya tadammanu wanda ya kumshi nafiyad dalal kore bata wan nisyan da mantuwa anillahi tabaraka wa ta'ala daga Allah subhanahu wa ta'ala na fata an fahimci shi sun ka ce to kenan sai a tsaya qala ilmuha inda rabbi fi kitab ilimin abin da ya gabata na mutanen da sun ka gabata shi na cikin littafi sai ce to kuma ya ƙara ba Allah da wata sifa la yudhillu rabbi wa la yansa ina fata an fahimci ni kenan ba sifa bace ta rabbi ba sifa bace ta kitab to asarul waqf wal ibtida ala al aqida shi wannan asar na waqf wal kitab yana da yana da alaka da aqida al waqf fi hadhihi al aya mabniyun ala anna qawluhu la yudhillu rabbi wa la yansa kenan waqafin yana da alaka an gina shi ne akan cewa fadar Allah subhanahu wa ta'ala la yudhillu rabbi wa la yansa hal huwa wasfun lillahi ta'ala shin sifa ce ta Allah am annahu wasfun lil kitab ko kuma sifa ce ta littafi fal qawlu bil waqfi idan mutun yace za a yi waqfi sarihun yana nuna wa qarara fi annahu wasfun lillahi subhanahu wataala cewa sifa ce ta Allah idil jumlatu indahum musta'nafa domin jumla musta'nafa ce kamar wata magana ce aka fara la alaqata laha bima qablaha ba ta da alaka da abin da ya gabace ta in an ce ba ta da alaka ba ana nufin ba maganar Allah bace a'a kamar ta fuskar kowace jumla mustaqilla ce da abin da sakon da take isarwa wa amma alqawlul awwal ita ko magana ta farko bil wasli wadda tace a sadar faqadin qasama ashabuhu ila fariqain su ma sun kasu gida biyu kama sabaka yace kamar yadda bayani ya gabata faminhum man qala daga cikin su akwai wanda yace innal jumlata ita jumla li wasfil kitabi ko ko la wasful kitabi sifa ce ta littafi wa annal kitaba shi littafin nan huwa alladhi la yadhillu shine babu abin da yake bacewa a cikin shi ko littafin shine baya bace ma ubangiji wala yansa kuma Allah ba zai manta ba manta shi ba ko ya manta abin da ke cikin shi aw la yadhillu an rabbih wala yansa kidan la yadhillu wala yansa littafin baya bacewa baya mantuwa ma'ana babu abin da ba a sa a cikin shi ba babu abin da an kabace cikin shi babu kuskure cikin shi babu mantuwa ko kuma Allah ba zai yi mantuwa ba game da shi kuma Allah ba zai bace ba da abin da ke cikin sa ma'ana ba zai yi kuskure ba wa minhum man qala daga cikin su akwai wanda yace balil jumlatu fi wasfillahi ta'ala jumla sifa ce ta Allah kinan ta rabbi wa fil wasli idan an sadar daf'u tawahhumul ihtiyaj tana tunkuɗe bukata ta nuna Allah yana da bukata zuwa ga wani abu da yake cikin littafi li'anna al-isbata fil kitab domin tabbatar da abu a cikin littafi inna ma yaf'aluhu man yaf'aluhu wanda yake aikata shi abin sani kenan in mu zamu fassara ta zauri abin sani wanda yake aikata shi yana aikata shi li khawfin nisyan saboda tsoron mantuwa wallahu munazzahun shi Allah abin tsarkakewa ne an zalika daga wannan wal isbatu fil lawhil mahfuz tabbatar da abu a cikin lawhil mahfuz li hikamin saboda wasu hikimomi ne wa masalih da maslahohi ya'lamu ba'daha al'alimuna an gane ko sashen bayi Allah ya sanar da su hikimomin da ke ciki kawo ya ce wa dalalul manfiyu bata wadda an ka kore fussira bi umurin an fassara dalal anan da wasu abubuwa saboda kalma ta dalal in ta zo cikin qur'ani ba ma'ana guda gare ta ba in ka kuma cikin alwujuh wan nadair na imamu dama gani zaka ga wannan da sauran littattafai ba shi kadai ba misali ne ka basuwa eh na farko an fassara ad-dalal la yadhillu rabbi kinan al-jahd ay la yajhad to kenan cikin wannan aya tana nuna an kore ma Allah jahilci ففي الآية نفي للجهل السابق وهو الضلال أنغاريكو ونفي للجهل اللاحق كما دا كوري جاهل كي وند ذي بيوبايا وهو النسيان شيني منتوا والثاني وسن فسر الضلال دا الغفلة ربكنا فهو كقوله تعالى ووجدك ضالا فهدا الله يا سميك كنا مربكني بك سن شريعة بس سند دا كي don baka cewa annabi ya bace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasalisu wasu sun ka fassara as-salis abinda ake nufi da la yadhillu an gane ko shine alhalaku halaka abu ya halaka ya ɓace ya lalace an gane ko wa qalu a idza dalalna fil ardi ay idza halakna duk da ke sun fassara ad nan wato shine alkhafa boyewa kenan idan muka buya a cikin ƙasa mun ka tarwace mun ka rududdugi arrabi wasu sun fassara abdullahi mala abdullahi alkhata'u shine kuskure kamar yadda an kai wuri ibnu abbas an kai wuri ya fassara la yukhti'u fi tadbir Allah baya yin kuskure wajen tafiyar da al'amura aw la yukhti'u ma fil kitabi Allah baya yin kus baya yin kuskure game da abin da ke cikin littafi ya zama to an samu sabani abin da an ka rubuta wal khamisu ma'ana ta biya al giyabu abu shi boyu an gane ko shi yasa sun kai riwaya daga ibn al-arabi yace aslu dalali al-ghaibuba abu ya boyu yuqalu dalla an-nasi idza ghaba anhu hifdhu shay kina ana cewa an-nasi dalla ya bace na ana nufin idan abin da ya haddace ya faku daga gare shi ya boyu yace wa ma'ana la yudillu rabbi wa la yansa ay la yaghibu anhu shay'un wa la yaghibu an shay'in kina Allah baya fakuwa daga wani abu ma'ana babu abinda zai kasance face Allah ya san yadda yake kasancewa ba ana nufin ba ko ina Allah shi na halarci ba haka ake nufi ba wasadisu fassara ta shidda mallan abdullahi abdalalu alfawatu kubcewa abu ya kubce dalla shay'u idza fata la rasul ta dalla shay'u abu fata kenan ya ya ya ana itowa ya kubuta ko ya ya kubce an gane ko yayi fauti inji malaman zauri in ka diba cikin babul buyuwa zaka ga wannan wasabi'u ma'ana ta bakwai az-zahabu an ilmi haqiqati al-amri wato ka tafi daga barin sanin hakikanin yadda al'amari yake shi yasa sun ka cewa wajraka dallan Allah ya same ka baka san hakikanin shari'a ba mun gane ko to wasaminu ma'ana ta takwas mala abdullahi an-nisyanu wani bi ad-dalal an fi an-nisyanu mantuwa fa ad-dalal wan nisyanu mutaradifani wasu malamai suna ganin da bata an bata da nisyanu wani lokaci duka suna nufin ma'ana daya an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra kaga an tadilla ana nufin ta bace ba ana nufin ta manta sai wata sanar da ita malam yace wa hadhihi al-aqwal dukkan waɗanga maganganu kulluha gaba ɗaya din su mutaqaribatun suna kusa da juna walaysa bainahuma tadaddun babu cin karo da juna tsakankanin su kaga nan cikin asbab ikhtilaf al-mufassirin kenan sai ka diba ka gani ikhtilafu at-tanawwu ne ko ikhtilafu at-tadadd ne an gane ko to yanzu sai abu guda da ya saura wanda ya kamata mu kawo a nan shi ne cewa wato akwai kuma inda za a nuna kama Allah ya yi mantuwa an gane ko? misali za ka ga an ce nasullaha fa nasiyahum wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha ko ba haka dan bane to nan wa amman nisyanul manfiyu anillahi fa huwa dhuhul an shay a ce ya ya ya rabka da daga abu wannan ba zai yiwuwa ba an gane ko amma akwai nisyan wanda ake nufin attarku bai kenan nasullah sun manta da Allah fa nasihum sai Allah ya bar su ya kyale su ka gane ko yawwa wa qila al yawma nansakum za mu bar ku ba ana nufin za mu manta da ku ba wanda kenan nufin mi bari shi yasa Allah ce wa tarakahum fi zulumatin la yubsiruna ko ba kan bane wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd an gane ko to da yazo wajen tarjihi yace jawaza kathirun min min ahli al-ilmi al-wajhayn fi al-waqf malamai na tafsiri da kuma ilmul qira'ati da waqf wal itida sun ce duka ayat tana duka fuska guda biyu an gane ko kina in ka fassara da wancan yayi in ka fassara da wancan yayi yace to warajihu abu wanda yake rajihi shi bai yadda da a ce ba kenan koda duka tana dauka su to wani na kamata a sa gaba yace wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah anna jumlatu la yudhillu rabbi wa la yansa wasfun lillahi subhanahu wa ta'ala sifa ce ta Allah la kitabi to ya kawo wa yu'ayyidu hadha abin da yake karfafa wannan ya kawo magana daya biyu uku daga cikin su yace tawarudu ahli ilmi ala al-istidlal bi hadhihi al-aya tawarud asalin warada shine ka zo ma abu ma'ana malamai kamar sun yi baki guda tunda ba lokaci guda an kai su ba amma tawarud sun bi juna kenan wajen kafa hujja da wannan aya ala nafi dalali wan nisyani anillahi ta'ala suna kafa hujja da wannan aya Allah baya kuskure kuma Allah baya mantuwa anna adh-dhahir al-mutabadir min al-aya abinda zai gaugawa zuwa ga aya fi wasfi Allah subhanahu wa ta'ala cewa sifa ce ta Allah shine abinda zaka saurin ganewa الثالث نأكو القول بأنه وصف للكتاب in an ce sifa ce ta littafi yalzamu minhu al-idmar sai an kaddara wani abu kenan ya lazimci sai an yi idmari ma'ana sai an kaddara wani abu wa ma la yahtaju ila idmarin abinda bai bukata sai an kaddara wani abu aula min gairihi shi yafi cancantar wato a dora shi akan wani sa to wannan shine abinda wato shi malin ya kawo a karkashin wato wannan wannan aya to yanzu kuma ayar da za mu je a kanta ta gaba shi ne wato za mu je ne a cikin suratun nur an gane ko a cikin ilmul waqfu walibtida wasilatuhuma bil ma'ana mun gane ko wasilatuhuma bil ma'ana na fil qur'an al karim na ustaz dr abdul karim ibrahim awad salih wato a safha ko a shafi na hamsin da hudu zuwa shahi na hamsin da biyar mun gane ko yawwa kuma in ka diba cikin alwaqf wal ibtida wa athar fil qur'an wa athar fi taqrir masail al aqida a shafi na hamsin da biyar kenan dukkan su sun kawo ta mun gane ko shi ne wasilatu ma bil ma'ana hamsin da hudu hamsin da biyar shi ko fil aqida shahi na hamsin da biyar cicif sai suka kawo ilmul waqf wal ibtida silatuhu bi ilmi al fiqh alaka shi da ilimin fiqh shi ma ilimin fiqh a ilimi ne na shari'a ko yawwa alaramma yace li ilmin cikin littafin yanzu Abdul Karim eh tunda dubbi sun kawo kenan guda za mu dauka sai mu bar guda tunda duk dai magana guda ce yace li ilmi al-waqfi ilimin waqfu silatun yana da alaka sila kenan qawiyya mai karfi da ilmin fiqh da ilmin fiqh li'annahu dan saboda qad yakhtalifu fil waqfi ko qad yakhtalifu fil waqfi ana iya samun sabani cikin waqfi تبع الاختلاف في الحكم الفقهي saboda akwai sabani a cikin ilimin fiqh an gane ko wadhalika wa yattadhihu dhalika wannan yana bayyana qarara fil amthilati taliya ga misalin da zai zo sai ba da misali al waqfu ala qawlihi abadan min qawlihi ta'ala wala taqbalu lahum shahadatan abadan cikin suratu wato an-nur aya ta hudu to kidan wannan zai zan waqfun kafi kafin kenan kafi cikakke ko isasshe kenan ya isa a tsaya nan an ba kuma yana da alaƙa da abin da zai biyo baya tunda magana ba ta ƙari ba ba a shiga sabon magana ba shi ko ta an shiga sabon magana wa zalika ala qawli man qala in mun kai wakafi kamar fadar wanda yace inda shahadatul qadhifi shaidar wanda yayi kazafi kaga a kazafi ashe larabci na kazafa na shine yayi jihwa to ko ka je mutum da duci ko ka je shi da abin da bai aikata ba sai ya zamanto jihwa ce ma'anawiyya la tajuzu kenan shaida wanda ya kazafi ba ta halatta ba wala tuqbalu ba a karbatta wa in taba koda ya tuba an gane ko malaman fiqh sun yi sabani shi in mutun yayi kazafi an kai masa haddi shin daga baya in ya tuba ana karbar tuban sa a karbi shaidar sa ko ba a karba wasu sun kace har abada ba a karba wasu sun kace ana karba to wal istithna'u istithna'i da yazo illa fi qawlihi ta'ala illa alladhina tabu indal qa'ilina bidhalika ga wanda sun ka faɗi wannan kenan min al fisq la ghair da an ka ce wa ula'ika humul fasiquna an gane ko kenan istisna'in wa ula'ika humul fasiquna illa allazina tabu sai ya zamanto fasikancin ya dauku amma shahada shi ba a karbata don ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abada ko ba haka nan bane kenan ba a karbar shi da su abada amma in sun tuba to ana ana yarda da tubansu sun sun hita zama fasikai amma kuma ko da sun hita zama fasikai ba a karɓar shaida su wa man qala wanda yace inna shahadatahu shaida wanda yayi kazahi an kai masa haji jaizatun ta halatta a karbe ta kenan kuma ya halatta a karbe ta idan ta ba in ya tuba ja'ala al-istithna ya dauki istithna'i min qawlihi ta'ala daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ma ba'dahu yajuzu al-waqfu ala qawlihi lam yujawwiz al-waqfu ala qawlihi ta'ala abadan yace ba a tsayawa abadan masani ko mun fahimta ba kenan shi bai da a ce wala taqbalu lahum shahadatan abadan a tsaya sai dai a ce wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiquna to illal ladina tabu to in sun tuba kina ana karɓar shaidar su sannan kuma ba fasikai bane wa waqafa ala qawlihi ta'ala fa inna allaha ghafurur rahim an gane ko yawwa kira abin da yake nufi sai an haɗe gaba ɗaya illallazi na tabu in sun ka tuba to Allah ya gafarta musu ya gafarta musu kazafin da sun kai ana karɓar shaida su kuma sun hita zama fasikai to kaga ilmul waqf wal ibtida yayi tasiri ina fata an fahimta tasirin shi kuma saboda tsayawa in ka ce wala taqbalu lahum shahadatan abada ka ce har abada ba a karɓa wa ula'ika humul fasiqun waɗannan kuma fasikai ne to ana nan illallabi na tabu to in sun tuba sun zama fasikai amma shaida ba a karɓa har abada amma in ka ce ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون كنا سيدا من توبا أكرب الشيء لسكم سوفا سقيني واو تادن واو العطف إلا الذين تابوا سيء سن توبا كنا نكو الواو تادن من واو الاستئناف إن كتوا وأولئك هم الفاسقون كان إيروك تستئنافي ني an gane ko sai illal ladina tabu ko ku dauke ta wawul atfi amma ka tsaya saboda ka nuna cewa ba a karɓa shi da su har abada mun gane wannan da kyau ashe malam abdullahi ilmul waqf wal ibtida cikin alqur'ani yana da alaka da wato fiqh to shi kuma wannan fiqhun shi kuma yana da alaka da mi yana da alaka da nahwu domin nan a nahwu a larabci shin istithna'i yana komawa ne zuwa ga jumla ta ƙarshe ko ko yana komawa ne ga jumloli na ƙarshe da dama ko ko yana iya komawa ne ga wasu jumloli waɗanda ake fahimta ta fuskar ma'ana sheikh muhammad al-amid shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin littafinsa dafu ihamil tsirab an ayatul kitab da ya zo yana tattauna wannan mas'ala sai yake cewa a ƙa'idar larabci ba a cewa istifna ina kuma jumla ta ƙarshe a zahiri dai galibi yana kuma zuwa ga jumla ta ƙarshe tun da shi ne galibi abin da ke zuwa cikin ƙur'ani illal ladina kaza illal ladina kaza to jumla ta ƙarshe ake hankalta ba amma wani wurin jumla ta ƙarshe ba ta yi kamar inda Allah ya ce wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira gakku rika cikin kafirai waliyan majibincin lamari wala nasiran ko mai taimako sai ya ce ya ce illal ladina yasluna ila qaumin bainakum bainahum mithaqun sai waɗanda suka isa ga mutanen da kuke da alƙawari da su to yana nufin in kun isa mutanen da kuke da alƙawari da su shikenan sun zan waliyan ku bayan musu musulunta ba kaga bai yiwa kenan jumla ba ta kowa zuwa gare shi kenan dai abin da ya shi a hankalta ma kawai siyaki in ta karshen ɗaita ma'anar ta ɗauka a ɗauke ta in kuma ta ɗauki biyu a ɗauki biyu in ta ɗauki uku a ɗauki uku ina fata ana fahimta ta ya danganta daga siyaki wallahu ta'ala a'lam aya ta gaba wadda za mu tafi a kanta ita ce wato aya ta talatin da biyar a cikin suratun nur cikin alwaqf wal ibtida fil qur'an wa atharuhu fi taqrir masail al aqida a shafi na 145 wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah ya ce ikhtalafal ulama malamai sun yi sabani fil waqfi wajen tsayawa ala qawlihi Allahu nuru samawati wal ard ala qawlayn al awwal na farko annahu yadda sha'anin yake yanbaghi al waqfu ya kamata a tsaya ala qawlihi wal ard kina Allahu nuru samawati wal ard wala tusalu bima ba'daha ba za a sanar da ita ba da abin da zai zo baya alƙaunar sani magana ta biyu annahu ya sihul wasu ya halitta a sadar ko ya inganta fi hadal mawdi a wannan wuri fa yasihu an tusalu mathalu nurihi bima qablaha Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah wa wajhu al qawl al awwal fuska ko dalili na fadar magana farko na cewa kenan a tsaya kada a sadar annama ba'da wal ard munfasilun anha sun kace kenan ya rabu da abin da yake da gabata kenan Allahu nurus samawati wal ard kamar yadda Imam al-Anbari ya faɗa waqfun hasan thumma yubtada mathalu nurihi kamishkatin ya an ce hasan shine wasu ke kira al-kafi kenan an tsaya amma yana da alaka da abin da zai biyo baya wala yajuzu an takuna al-ha'u lillahi ta'ala sun kace ba a masalin nurihi ba a cewa ha'un tana da alaƙa da Allah misalin hasken Allah ya anna Allah la hadda li nurihi domin shi hasken Allah bai da iyaka fa haula'i masu fadar wannan magana yamna'una sun hana an yakuna dhamir dhamiri ya kasance fi qawlihi mathalun wurihi lillahi subhanahu wa ta'ala sun hana ya kasance dhamiri ne na Allah tsarkakakken sarki madaukakin sarki to sun kafa hujjar su da qira'a ta ubay bin ka'ab da abdullahi bin mas'ud mathalun nuril mu'min misali na biyu kuma hujjarsu ta biyu abinda an karwato daga Ubay bin Ka'ab Allahu nuru samawati wal ard qala fa bada'a bi nuri nafsihi fa zakarahu thumma zakara nurul mu'min kina shi Ubay dan Ka'ab ya ce Allah ya fara bayani da nurin hasken sa sannan yayi bayanin hasken mumini nan sai zaman to kenan intiqali na an kai eh ana magana kan wani abu a tashi kan wani abu mun yi bayani kan wannan ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين kaga an fara magana da annabi adam sannan an kace zuwa ga zurriyarsa wa wajhul qawli thani fuskar da ta sa an ka faɗi magana ta biyu anna ruju' ad-damir fi qawlihi masalu nurihi kenan dawowar damiri na fadar Allah subhanahu wa ta'ala masalu nurihi ila mazkurin sabiqin damiri zai kuma zuwa ga wani abu wanda an ka ambata wanda ya gabata wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah subhanahu wa ta'ala قال مثل نور كنا أن يروى دقى كعب الأحبار مثل نور الله ونور محمد صلى الله عليه وسلم وقال غيره نور القرآن كنا وسنتي حسكن الله نمزو أكنه وسنتي حسكن القرآن أكنه يتشتو أثر الوقف والابتداء في العقيدة تأثير الوقف والابتداء كان أكيدة على القول الأول إن ممكن أن مغانا تفركو لا يطرأ إشكال كنا ركتر وباتا بجروة كوتا جتو fi ma'anar aya a cikin ma'anar aya ladis sami ga wanda yake saurare li anna man waqafa ala qawlihi Allahu nuru samawati wal ard faqad ba'uda an ihami an yakuna al masalu madruban li nurillah kenan shi a wajen shi ba hasken Allah ne an ka buga ba hasken mumini ne an ka buga misali da shi li nurillahi alladhi huwa sifatuhu wanda sifa ce ta Allah tunda abin nan da an ka ce masalu nurihi wa amma al qawli thani in mun ka ɗauki magana ta biyu alƙa'ilu bi jawazil wasli wanda ya ce wanda ya faɗi cewa ana iya sadarwa ana halattar da sadarwa yuhimu yana samun mutum ya sa tsammanin annal masala misalin da an ka buga madrubun li nurillahi ta'ala an buga misali ne da hasken Allah alladhi huwa sifatuhu wanda sifa ce ta Allah walaysa kamithlihi shay'un shi ko Allah babu inda yake kama da shi subhanahu tsarkakakken sarki wa ta'ala ya dauka fi asma'ihi a cikin sunayensa wa sifatihi da sifofinsa wa af'alihi da ayyukansa to sai dai waɗanda sun faɗi wannan magana sun ka ce yace wa lakin ashabu hadal qaul nafau an yakuna hadal ihamu waridan sun ka ce a'a babu wani tunanin a hada hasken Allah da hasken halittu li'anna ulama domin malamai qad ittafaqu sun yi ittifaqi ala anna al-masal cewa shi misali lam yudrab li nurillahi ba hasken Allah ake nuhi ba alladhi huwa sifatuhu wanda sifar sani subhanahu walahun fi dalika aqwalu sun faɗi maganganu an gane ko yawwa sun kafa magana da magana ta ahli sunna wal jama'a inda an ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha an gane ko kenan ƙasa ta yi haske ta yi tana kyalkyalniya da hasken ubangijinta wannan haske na sifa na Allah ba a kamanta shi da wani abu kamar yadda cikin hadisi Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna ila ghairi zalika min al adilla tun kawo magana ta ibn al qayyim sannan kuma yace baya korewa in ga wanda yace Allahu munawwiru samawati wal ard Allah shine ke haskaka sammai da kasai aw hadi ahli samawati wal ard da an kace nuru samawati wal ard suna an ka kawo amma ana nuhin ismul fa'il munawwir ake nufi an gane ko ismul fa'il kenan ake nufi mai haskakawa ko ko shi ke shiryarwa domin shirya haske ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur an gane ko yawwa kenan sai sun ka tafi cewa ko da an ce haske na Allah in sifar shi ce to ai Allah bai sifar shi ce bai kama da komai ko kuma an ce shine mai shiryarwa ko ko hasken shine haskaka mai da kasai wannan ba zai kore ba Allah yana da sifa ta haske ya ce to attarjihu rinjaye suwa alladhi yadhharu abinda yake bayyana wal ilmu inda Allah ilmi yana wajen Allah annal waqfa huna shi waqfi ya tabayyanu bi ma'rifati al murad in an fahimci abin da ake nufi min qaulihi ta'ala daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala Allahu nurus samawati wal ard wa bina'an alayhi yumkinu ma'rifatu marji'u dhamir sai an hankalta ma wato akan shi ne ake gina fahimta inda dhamiri yake komawa fi qaulihi masalun nurihi wa qad ikhtilifa fil murad min qaulihi ta'ala an yi sabani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala Allahu nurus samawati wal ard ala aqwal an yi maganganu me ake nuhi da nuru samawati wal ard Allahu nuru samawati wal ard القول الأول مجانا تفرقو المراد أبن أكن في أن الله منور السماوات والأرض الله شيني كي حسك كسم ميدك السيدان بابو ناس كده أسامو إبادة إذن الله با القول الثاني مجانا تبيو أن الله هادس من في هادي من في السماوات والأرض الله شيني كي شريد دون دكي تكين سمي دك السي القول الثالث مجانا تأكو أن الله سبحانه وتعالى تيواشي الله صفته صفة سا أنه نور السماوات والأرض شيني حسك سمي دك السي wanda shine zabin ibnu taymiya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da ibnu al-qayyim al-jawziya dalibinsa da sa'adi da wani su to wannan sabani kuma ya abku ne saboda fi marji'ud damir fi qawlihi ta'ala masalu nurihi an gane ko kuma shi marji'ud damir yana daga cikin asbab ikhtilaf al-mufassirin an gane ko ala aqwal فقيل المراد مثل نور الرسول صلى الله عليه وسلم مثال حسكن منزا الله صلى الله عليه وسلم faqad samma Allahu Allah ya ambaci ko ya sanya suna jalla wa'ala wanda yake jalla an gane ko jalla mai daraja wa'ala ya ɗaukaka Allah ya kira rasulahu sallallahu alaihi wasallam manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuran haske faqala يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين wajen waya afu an kafir yana kau da kai akwai sabani manzo kuma yana isar da sako duk abin da Allah ce isar to an yasa an kace waya afu an kafir wasu kace abu ne wanda ba a umurce shi ya bayyana ba wasu kuma kace a'a zai bayyana shi zuwa gaba kadiba cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha da muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi yace to in mun dauki cewa dabiri shi na komawa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa alaihi takunu al-aya min al-mawsuli lafzan ta zan mausuli lafza an hada shi cikin lafazi al-mafsuli ma'anan wanda kuma ta fuskar ma'ana ya bambanta tunda masal nurihi in ya koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ba guda bane ko in ya koma zuwa ga mumini amma in ya koma zuwa ga Allah kenan duka mausulun ne lafzan mausulun ma'ana wa qila al-murad wasun kace abinda ake nuhi nurul abdul mu'min hasken mumini wa qila al-murad wasu kace nurul qur'an hasken al-qur'ani ake nufi domin mumini ma ayyana da haske aw man kana maitan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas wanda sun kace kuma qur'ani ake nufi Allah yace ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina ibnu jarir at-tabari shi ya zabi cewa abinda ake nufi masalun darabahu Allah lil qur'an misali ne Allah ya buga da hasken qur'ani fi qalbi ahli al-imani bihi ga waɗanda sun kai imani da shi an gane ko waƙilal murad wasu sun kace abinda ake nufi masalu nurin lahi misalin hasken Allah fi qalbil mu'min a cikin zuciyar mumini ai nurul hidayati wal imani hasken shari'a da imani ina fata ana fahimta ta yawwa wal khulasa yace a takaice annahu yasihhu al wasl wal waqf ya inganta ko ka tsaya ko ka sadar fi hadha al mawdi a wannan wuri ala jami'il aqwal akan dukkan maganganun da anka faɗa illa ala qawlayn to sai magana biyu fa innahu yalzamu fihim alwaqf shine sai ka tsaya wa huma shine al-awwal idza kana marji'u dhamir ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kiran in dhamiri na manzo ne sai ka tsaya don ka nuna bambancin dhamirin masalu nurihi ba yana koma ne zuwa ga Allah ba wasani na biyu idza kana marji'u dhamir in ya ya kasance makomar dhamiri ila al-abdul mu'min zuwa ga bawa mumini shi ma sai ka tsaya saboda ni saboda damirin yana kuma ne zuwa ga almu'min ba yana komawa bane wa alaikum assalam wa rahmatullah ba yana komawa bane zuwa ga wato Allah subhanahu wataala da an kace Allahu nuru samawati wal ard to wannan shi ne abinda malamai sun ka faɗa a gurguje wallahu ta'ala a'lam eh ayan mu ta gaba tana cikin suratul furqan aya ta 60 cip cip daidai wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa idha qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura to idan mutum waƙafi akan ar-rahman an gane ko wa man-rahman fi qawlihi wa man-rahman mukhtalifun bainal waqfi wa adamihi ala ikhtilafi al-qira'at kina an yi sabani wajen tsayawa akan shi saboda sabanin qira'a fi qawlihi ta'muruna faman qara'a ya'muruna an gane ko wanda ya karanta da ya'muruna in mun ka duba kenan akwai waɗanda sun ka karanta ya'muruna akwai wanda sun karanta ta'muruna qira'a ce ta Imam Hamza da Kisa'i su sun ka karanta ya'muruna an gane ko yaqifu ala qawlihi wa man rahman inda bil ya'na thumma yabtadi anasjudu lima ya'muruna ala al ikhbari an nabiy sallallahu alaihi wasallam kinan bada labari na kinan anasjudu za mu yi sujada lima ya'muruna game da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake umurnin mu to wannan su'al ikhbar ne alal inkari minhum suna musu an yasjudu su yi sujada lima ya'muruhum bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu umurni fal jumlatu istinaf fal jumlatu istinaf kenan jumla ce ta istinafi a wannan qira'a misali a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا وزادهم نفورا أما إن ممكن أوكي قراءة أو أن سنك كرنتا تأمرنا كنا بند قراءة حمزة الكسائي بالتائي تو لم يقف على وما الرحمن بيس أيها لأن ما بعده دومين أبند ذي بيو باين وما الرحمن متعلق بما قبله yana da alaka da shi min qawlihi wa idza qila lahu idan an kace musu wa tawdihu dhalika anna ta'fi ta'muruna khitabun minhum lin nabiyyi sallallahu wa sallamu alayhi lima ta'muruna kidan nan magana ce da suke yi kai tsaye da manzo an gane ko li'annahum ankaru amrahu lahum bisujudi lillahi sun yi musun abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni da shi da su yi wa Allah sujada fa qalu anasjudu lima ta'muruna anta ya muhammad kenan za mu yi sujada ga abin da kake ce mana ya kai Muhammad fal kullu maqulul qawli kenan duk abin da da an ka faɗa da waccan jumla ta farko da ta biyu shine fal kullu maqulul qawli suna daga cikin abin da sun ka faɗa wala yanbaghi an yufsala bainal maquli bain maqulul qawli ba ba a fassala wa arrabi tsakanin maqulul qawli an gane ko wa idza qila lahum kaga yana abin da magana da abin da an ka ce musu to wanda ya gaya musu kuma yana gaban su shi yasa a nasjudu lima ta'muruna sai a hada shi domin wanda ya musu magana kenan yana nan ban san ko mun fahimta ba to wannan kuma cikin al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na na ustad dr abdul karim ibrahim awad salih a safha ta 347 zuwa safha ta 348 mun gari ko to ayan mu ta gaba wadda za mu tashi akan ta tana cikin suratul qasas an gane ko eh a shafi na 297 al-waqf wal ibtida fi al-quran wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida a can cikin fihras sun sa safha ta 54 kuskure na an gane ko safha ta 200 ce da 90 wato da bakwai dan a gane wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbuka ya khluqu ba ya sha'u wa ya ma kana lahumul khiyara ya ce ikhtalafa ulama'u fil waqfi ala qawlihi wa ya malamai sun yi sabani akan waqfi ala qawlaini akan magana biyu alqawlul awwal magana ta farko annal waqfa tammun kenan waqfi ne cikakke waccan magana da za a farawa bayan yin wa ya kenan sabuwar magana ce ala qawlihi wa ya wa ya alqawlul thani magana ta biyu annahu la waqfa huna babu waƙafi bal tusaru bima ba'daha sai an hada ta kenan ko kace misali in ka yi waƙafi in ka yi waƙafi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara in ka tsaya shi ko na biyu وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ووجه القول الأول دليل دي سأكفأ مغانا تفرقو anna ma ita ma fi qaulihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala ma kana lahumul khiyara sun ka ce nafiya ce kenan ma kala kala ce ba guda ba ce wal ma'ana to ma'ana anna Allah subhanahu shi Allah tsarkakakken sarki ya khluqu yana halittar ma ya sha'u abin da yake so min al makhluqat na halittu wa yahtaru kuma yana zabe wa yastafi yana tacewa ma ya sha'u min ha abin da ya so walam yaj'al al ikhtiyar Allah bai sanya zabi ba wal istifa da tacewa lin nasi ga mutane inna ma huwa lahu wahdahu subhana na Allah ne kadai waɗannan abubuwa fa huwa alladhi shi Allah kamar yadda ya faɗa Allahu yastafi min al mala'ikati wa rusulan wa min an nas ko ba haka nan bane wal ikhtiyaru fi lughati al qur'an in kaga kalima ta zo ta zabi a cikin al qur'ani yadullu ala al tafdil tana nuna fifiko wal intiqa da wato intiqa ma'ana kana iya cewa ta cewa wal istifa da zaɓi to ya kawo jamhurin malaman tafsiri sun faɗi wannan magana da malamai da suka faɗi wannan magana an gane ko ya ta zano su ya ce to huwa wajhul qawli thani su ko na biyu sun ka ce anna ma fi qawlihi ta'ala ma kana lahumul khiyara mausula mala abdullahi kinan ba nafiya bace mun ka ce mausula ita ce wadda ana iya cire ta a sa allazi wurinta والمعنى أن الله يخلق ما يشاء الله شي yake halitta abin da yaso wa yakhtaru alladhi lahum kuma shi yake zaben wanda su al'amarin da suke da shi fihi alkhair was salah abinda akwai alkhairi cikin shi da inganci an gane ko yawa ya kawo daga cikin an ruwaito wannan daga ibnu abbas kuma ibnu jarir tabari ya tafi akan shi to yanzu menene tasirin wannan wakafi da ibtida'i cikin ilimin aqida ya ce to alal ƙaulil awwal in mun ɗauki magana ta farko mun ka ɗauki ma nafiya kuma muka ce waƙafi za a yi ta dullul aya aya tana nuna ala anna listifa cewa wato tacewa wal ikhtiyar da zaɓi lillahi wahdahu na Allah ne kaɗai la sharika lahu babu wanda yake tarayya da Allah kama fi akhiril aya kamar da yazo karshen aya subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun falaysa hada al-ikhtiyaru ilaihim zaɓi ba nasu bane bal huwa ilal khaliqi wahdahu na Allah ne yana komawa ne zuwa ga Allah shi kadai kama annahu al munfaridu bil khalq kama yadda Allah yake banta da halitta fa huwa al munfaridu bil ikhtiyar shi kadai ne yake banta da zabi fa laysa li ahadin an yakhluq ba wanda isa yayi halitta in ba Allah ba wala an yakhtara ko yayi zabi siwahu in ba Allah ba fa huwa subhanahu shi Allah madaukakin sarki a'lamu bi mawaqi'i ikhtiyarihi shi ya fi sanin wurin da ya dace ya zaɓi wa mahalihi da inda ya cancanta wa mahali ridahu mahali ridahu inda ya kamata yarda shi ta sauka wa ma yasluhu lil ikhtiyar da abin da ya cancanta a zaɓe shi mimma la yasluhu da abin da bai cancanta ba wa ghayruhu la yusharikuhu fi dalika wani Allah bai tarayya da Allah a cikin wannan bi wajhin da kowace fuska ko ta wace hanya kama qala ta'ala wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم كما هكذا بني تقول عند الله يتشي وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته يتشي وليس في هذا دليل cikin wannan aya babu wani dalili ala nafi al-ikhtiyar an al-abd ra'san ba tana nuna ba korewar zaɓi gabawa ra'asan gaba ɗaya nan ra'asan ba da nuhin kai ba kwata-kwata kenan ake nushi kama ya ƙulul jabariya kamar yadda jabariya sun kace kenan bawa bai da zaɓi bal ahli sunna ahli sunna su ahli sunna yuthbituna lil abdi mashi'a suna tabbata ma bawa yana da tashi mashi'a wa ikhtiyaran da zaɓi lakin na sai dai wannan zaɓin na ɗan adam da mashi'a shi tabi'atun suna bayani li mashi'atillahi ga zaɓin Allah wa ikhtiyarihi da kuma tacewarsa kama kala ta'ala liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin mun gane ko yawa kenan wannan shine ikhtiyar sun kawo maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin inda yayi raddi akan yan aljabariya wanda sun kace bawa bai da zabi shina matsayin kamar karish fi mahabbir rih kamar wato gashin iskan tsuntsu ne shi ne rishi gashin fikafikan tsuntsu yana cikin iska duk inda iska ya buga shi to kama haka bawa yake a'a domin mushrikai sun kafa hujja da wannan mashi'a ta Allah Allah ce sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay Allah ce kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta zaqu ba'sana ka gani ko sannan kuma da inda Allah ya ce wa qala alladhina ashraku kaga sai yaqulu za su fada an gane ko a cikin suratul an'am yace za su fada kuma Allah ya musu raddi sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una ko sannan kuma وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء إن كدبت كن للتاف التعبير القرآني na ustadul doktor fadil salih samun ra'i za ka ga bambancin balaga da ke tsakankanin waɗannan ayoyin ina fata an fahimta kuma ibn hazm ya yi sun kawo magana shi akan wannan raddin da ya yi yawwa duk wanda ya karanta littafin zai ga raddin ibn hazm to wa amma alqawlu thani in mun ka dauki magana ta biyu mun ka ce babu waqafi ma tana matsayin mausuliya mala abdullahi fa fihi dalilun ala anna allah yakhtaru li ibadihi ma fihi alkhair tana nuna allah yana zaɓa bayan shi abinda akwai alkhairi was salah da abinda yake mai inganci lahum gare su wa hadha la shakka fihi an gane ko wannan babu shakka wa hadha yatadammanu aidan anna al-abda lahu al-ikhtiyaru at-tam fi fi'lihi yana nuna bawa yana da zaɓi cikakke game da aikin da zai aikatawa to wasu kuma sun danganta wannan magana zuwa ga mu'tazila saboda tana dace ma mazhaba su ta fuska guda biyu sannan min wajhi qawlihim fi wujubi fi'l salahi su mu'tazila sun wajabta aiki mai inganci wal aslahi ala Allah da abin da yafi kyau ga Allah madaukakin wabin tsarkakakken sarki subhanahu wa ta'ala kuma madaukakin sarki an gane ko kenan wa zalika anna al-aya ala al-qawl ath-thani tadullu ala anna Allah yahtaru li abdihi ma fihi al-khayr lahu tana nuna Allah yana zabar abin da yake mai kyau sai sun kace kenan wajibi ne akan Allah ta huska ta biyu min wajhi qawlihim ta fuskar fadar su anna al-abda yakhluqu af'alahu bawa shi yake halitta ayyukansa wa zalika annahum bi hadha al-qawl naqadul qawl al-awwal kaga kuma sun warware maganar su ta farko fil ayati a cikin aya ad-dalla wadda take nuna ana anna abda cewa shi bawa la ikhtiyara lahu bai da zabi tunda in shi yayi aikin shi kina shi zaban makan shi to kuma kun ce bai da zabi yace to fa amma qauluhum bi wujubi bi wujubi fi'l al-aslih ala Allah subhanahu maganar su da sun kace dole na Allah sai ya aikata mafi kyau subhanahu tsarkakakken sarki wata ala ya ɗaukaka fa huwa qaulun marzul magana ce marzul kaskantatta shine marzul wastidlaluhum alaihi bi hadhihi al-aya kafa hujja da sun kai da wannan aya ba'idun jiddan yace wa bayanu zalika in mun ka dauki bayanin wannan ala annal aya al qaul thani kina aya akan magana ta biyu na cewa ma mausuliya ce kuma ana sadar da ba a yin waqafi sai an sadar fi anna Allah yahtaru li abdihi ma fihi al-khair was-salah Allah yana zaben ma bawa abinda akwai alkhairi da inganci lahum gare su wa aina fi hadha anna zalika wajibun ala Allah ina da an kace dole ne akan Allah shi Allah babu wani abu wajibi akan sa an gane ko aw anna lil ibadi an yujibu ala rabbihim zalika ko ko bayu su wajibta ma Allah haka su ce dole sai Allah yayi kaza an gane ko kenan da yawa daga cikin malamai sun yi inkarin wannan tafsiri yawwa sannan kuma wa amma qauluhum fadarsu bi anna al-abda yakhluqu fi'lahu bawa yana halitta aikin sa faqad fassara jamaahiru ahli al-ilm al-aya jamhurin malaman tafsiri sun fassara aya bima yanqudu alaihim madhhabahum fiha abinda yake warware aqidar su ko madhhabar su wa huwa al-qawl al-awwal shine magana ta farko alladhi yanfi an yakuna lil-abdi ikhtiyarun fi dhalika wanda yake nuna bawa bai da zabi a cikin wato zabin shi ya zamanto saman zaɓin Ubangiji. Ina fata an fahimta. Ma'ana Allah ne yake ƙaddara abinda wato ya ga dama. Kidan bawa ba shi ne ke halitta ayyuka ba. Ya ƙulul umrani wa qad wafaqatil qadariyya. Qadariyya sun yi muwafaqa ala anna Allah arada ta'a min al-ibad. Sun kace Allah ya so bayi da su yi da'a wa qad ata'ahu ba'dhum an gane ko sashen su sun kai masa da'a fa yajibu ala hadha an yakuna an yakuna Allah huwa alladhi khalaqa af'alahum fi ta'a sai sun kace to kinan wajibi na Allah shi halicci ayyukan su fa idza sallamu zalika fi a'mali ta'a lazimahum fi a'malihim fil ma'siyah sun kace to idan mutane sun ka sallamu sun ka yarda da cewa an gane ko Allah shi ya halicci ayyukansu na da'a lazimahum zalika ya lazimce su fi a'malihim fil ma'siya yace ya lazimce su su yarda da cewa kinan ayyukansu na sabo shi ya halicce su li anna ahadan lam yufarriq bainahuma babu wanda ya bambanta tsakankanin su ba wani ɗaya da ya bambanta daga cikin su daga cikin malamai yana nufin malamai na gari na sunna wa in kana qad istadalla bihi al-mu'tazila ala madhhabihim duk da yake mu'tazila sun kafa hujja da wannan akan madhhabasu illa anna min a'immati sunna sai dai tare daga cikin malaman sunna man qala bihi akwai wanda ya faɗi wannan wa arada ma'anan sahihan amma ma'ana mai kyau yake nufi haythu ja'alul murada anna Allah yaf'alu al-aslaha li ibadihi suna nufin Allah yana aikata mafi inganci ga bayinsa ala sabili tafaddul akan ta fuska shine ya falala ga bawa ba wai wajibi ne akan shi ba wal ihsan ya kyautata la anna al abd anna al ibada yujibuna alaihi zalika ba wai bayu sun wajabta ma Allah wani abu ba kama taqulu al mu'tazila kama yadda mu'tazila suka fada to a ƙarshe malam sai zo ya tarjihi yace la shakka babu shakka anna al qawl al awwal magana ta farko huwa al rajih shine marinjayi wa huwa sahihu bi idnillah kuma shine mai inganci da izinin Allah wa bayanu zalika min wujuhin sai kawo dalilan da suke nuna wannan magana ita ce ya kamata a zaba ya kawo kusan raddi ko dalilai na zaɓin wannan magana kusan guda bakwai ya ce al'awwalu na farko annahu muwafiqun li umumin adilla wagga fassara ta dace da umumin abinda dalilai sun ka nuna walima alaihi mazhabu ahli sunna kuma akan shi ne mazhabar sunna take kina sai ta zama to ma nafiya ce asani sababu nuzulil aya sababin nuzulil aya yu'ayyidul qawl al-awwal yana karfafa magana ta farko wa huwa anna al-aya lirradd ala qawl al-mushrikina laula nuzila hadha al-qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim sun ce me yasa ba saukar da wannan al-qur'ani ba ga wani mutum mai girma daga qaryatayn wasu suka ce makka da ta'if ake nufi an gane ko shi azimin sifa ne na rajulin don inda sifa ce ta ta qaryatayn za ta ce sai a ce ala rajulin min alqaryatayn azimatayn kina asalin magana ala rajulin azimin min alqaryatayn kama suna son su gitta ma Allah ne su ga su haɗi wani na cancanta a zaɓa da annabta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ganin su abu na uku siyaqul aya yadullu ala alqawl alawwal siyaqin aya yana bayyana wannan yace fa innal maqama fi bayani infiradihi ta'ala bil khalqi domin maqam siyakin aya yana nuna Allah ya keɓanta bil khalqi da halitta wa taqdiri da qaddarawa wal ikhtiyari da zabi ayoyi da dama kuma suna nuna wannan an gane ko yawwa dalili na hudu kuma wanda yasa an karin jayar da magana ta farko annal qawl al thani in mun ka faɗi magana ta bi fihi bab fathu babil lil mu'tazila za mu bude kofa ga mu'tazila lil istidlal bihi don su kafa hujja alal usulil fasida fi mazhabihim akan ka'idodi da sun ka gina aqida su wato waɗanda suke lalatattu ne wannan ba dole bane in dai ma ayan ma'ana tana dukan ma'ana ko da wani zai yi tawili ai aya mu gushi na ya duka ta shi tawili magana ta biyar ko dalili na biyar annal qawl ath-thani addahu ba'd al-a'immat al-iqra min al-wuquf al-muta'assifa wasu daga cikin malaman qira'at sun dauki wannan waqafi ne muta'assif an gane ko ma'ana akwai ta'assufi cikin sa kallafa makai wal qabiha kuma mummuna to in dai ma'ana aya tana dauka shi kasance wasu sun faɗi wannan ba bai da hujja radd al ulama al qawl thani wasu malamai sun maida magana ta biyu min haythu sina'a nahwiyya ta fuskar nahwu sina'a na anahin sana'a kamar tsarin ilimi na nahwu wadhalika min wajhaini sun kace ta fuska biyu na farko annahu kana yalzumu min hadha al qawl an takuna al khiyara mansuba ya kamata a ce khira ta zama to mansuba da an ka ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara mansubatun ala annaha khabaru kana ya kamata ta zama to mansuba domin in mun ce wa yakhtaru allazi wa yakhtaru wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru الذي كان لهم الخيار كنا وهي في القرآن مرفوعة ita ƙira'a ce a cikin alƙur'ani kuma khiyara ta zo marfu'a an gane ko to an ce allazi kana lahum sai a ce alkhiyarata ya kamata a ce in mun ɗauki ma mausuliya ce kuma ba ta zo haka cikin alkur'ani ba bal walam ya ƙara ahadun min alƙurra ibn nasbi babu wanda ya karanta wannan da nasaba ina fata an fahimci ni amma ibnu jarir tabari yayi itizari akan raf'a wanda duk qurra sun kace akan ta ma kana lahumul khiyara bi aqwalin ya kawo wadansu maganganu la tatahassalu ba su tabbata inji ibnu atiya wa qad radda an-nasu alaihi dhalika kenan shi ibnu jarir tabari ya tafi cewa dalilin da yasa an kai raf'a a larabci akwai huskar da za ta bada wannan amma wadansu malamai sun yi masa raddi alwajhu thani abu na biyu wanda yake nuna min sina'atin nahwiyya wannan wajhu bai dace ba annahu laysa fil kalami a'idun ala ismi kana babu abin da zai komawa zuwa ga ismu kana illa an yuqaddara fihi hadfun sai an kaddara wani abu da an ka shafe fa yajuzu sai ya halatta amma ala bu'din akan wannan magana ta yi nisa li anna al khiyara marfu'atun domin sai khiyara marfu'a ce bi annahu ismu kana wal khabaru shine lahum fa yasiru al ma'na wa yakhtaru alladhi kanat al khiyaratu lahum وهذا التركيب محال من القول وسن كتي irin wannan tarkibi muhalun bayyuwa fa in qila yumkinu tashihuhu wasun kace ana iya inganta shi bi an yakuna al-a'id mahdhufan abinda zai koma gare shi mahdhufi na wa taqdiru wa yakhtaru alladhi kana lahum al-khiyaratu fihi kina Allah yana zaban musu abinda akwai alkhairi a cikin sa wa yakhtaru al-amra alladhi kana lahum al-khiyaratu fi ikhtiyarihi yana zaban musu al'amarin da akwai alkhairi a cikin zabin sa qila hadha yufsidu min wajhin akhar ko yafsudu wannan yana baci وهو أن هذا ليس من الموضوع الذي يجوز فيها حذف العائد kenan an hawance wanga wuri bai dace a shafi abin da zai dawo ba fa inna ma yahdhufu majruran ana shafi harfin jarra ne bi harfi jarrin mawsulin bi mithlihi in an samu wani harfin jarra irin sa ma ittihadil ma'ana tare da cewa ma'ana ta zo daya nahu qawlihi ta'ala kama inda Allah ya ce ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun ay wa yashrabu mimma tashrabuna minhu wanga bai daga cikin shi السابع نبكي أن القول الأول مغانا تفرقو هو قول جماهير العلماء شيني قول جمهور مالمي والقول الثاني اتكو مغانا تبيو وإن كان قد استدل به المعتزلة كودا معتزلة سنكف حجة على مذهبهم أكم مذهب سوء إلا, من أئم إلا أن من أئمة السنة daga cikin malaman sunna akwai wanda man qala bihi ya faɗi wannan wa arada ma'anan sahihan amma yana nufin ma'ana ingantatta haythu ja'alul murad sun ɗauki abin da ake nufi annallaha yaf'alu al-aslaha li ibadihi Allah yana aikata mafi kyau ga bayinsa ala sabili tafadduli akan ta fuskar wato mafi akan falalari ta ganin dama wal ihsan da kyautatawa la anna al-ibada ba dan bayu bayujibuna alaihi zalika sun wajabta mishi haka kama taqulu al-mu'tazila kama yadda mu'tazila suke faɗa ولذلك dan saboda wannan ne faqad ajaza jama'atun min ahli al-ilmi wasu daga cikin malamai sun halatta fil aya a cikin wannan aya alƙaulaini magana guda biyu wa minhum daga cikin su ibnul ambari ibnul ambari wad dani da imamu dani wal ummani da ummani wal bagawi da bagawi wal izz abdus salam da izz abdus salam wanda ake cewa sultanul ulama da imamul baydawi da imamul khazim da imamul ashmuni wanda ya sharhin alfiya ba wancan na ibnu malik ba wa ibnu ashur da ibnu ashur wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani to wannan ya kawo mu karshen abinda za mu iya ɗauka cikin wannan lokaci insha Allah ta'ala sai darasinmu na gaba idan Allah ya kaddara za mu zo mu ɗora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh